إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram da shi daga da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah dan uwa gashi yau muna daya ko za mu ce tun da an shiga an gaga a wata da ya bayyana wata na rabiu thani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da bakwai ko takwas ne ga wata takwas ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da goma sha takwas Allah mun jagoranci mana awal Ibrahim bismillah amin na bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in da tambaya na farko ko kuma ce tambayar Allah ce take tambaya bisa ga cewa matar da aka riga aka sake ta tana cikin idda na saki da aka mata wai wannan matan a cikin gidan da take ta iya wa shi mijin nata yin abinci ta dafa abinci na'am to masala ta yin abinci ga wadda take cikin idda to idda wadda dai yake da ɗan alaƙa sauran alaƙa zama a gida talaƙi raja'i saki wanda ake iya kome shi ne aka ba mace damar zama a gida amma gaskiyar magana duk wani abu na hidima tsakanin kai da ita babu shi sai dai kurin ihsani babu dole a kanta don yanzu misali magabata suna saɓani ma akan shigowar gidan ma baka shigo ba sai da uzuninta ina ga umar da bin umar ya wasu ke wata mace haka yi da uzuni ma zai shigo gidan an ce dan kai kai ga wani abu wanda yake duk akwai sabani ka abin gaskiya ana magana ma irin wannan ganin wani abu a jikinta na magana da akwai magana masu ganin kamar imam malik yana ga cewa balahi in ta kama ku ci abinci ma tare to amma daga baya ibn qasim ce imam malik ya kuma daga wannan fita mana ya barta shi dan a takaice babu wani abu na wajibi tsakanin kai da ita amma idan aka ta yi ta baka za ka ci ba layin komi illa wajibci na irin mata an mai ta ma kaza shine babu amma ta yi ta baka ba ba layin ka ci Allah wa alam to sai wannan bawan Allah shi kuma yake tambaya bisa ga kasaru ya ce ita kasaru kamar kwana nawa ne mutum ya kamata a ce ya daina ta
ɗan uwa
sauranta cewa kana iya kai zaka bata wannan abinci kayan jika to
to wannan dai abin da yake tambaya cewa wannan kasar kwana nawa ne take karewa
eh to cikon waccan maganar na maganar mace tambaya iri biyu ce, akwai maganar ciyar da ita akwai maganar tamakaci haƙƙin kasa ta aiki tamatu ka ci abinda muka yi maganar haƙƙi ne ka ɗora mata hita ma kaci ko ta hidima ta mace kamar shi ne babu shi amma maganar daman wajibi ne wannan haƙƙi ne a kanka babu saɓani ko ɗaya kan kai za ka ci yadda ita a wannan zama lokacin zaman idda ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta abin da ake ba mace haka za ka ba ta wannan haƙƙi ne ka ba ta ana maganar mu da muka maganar mu ta maganar ta baka ko ta maka hidima shine akai magana babu babu shi akanta amma haƙƙi iyanan kai akan ka wajibi ne ka bata shi da sha da duk abin da mutum ke bukata na rayuwa ka yanta kare idda maganar kasar kwana nawa take yan uwa magabata sun samu sabani kan haddade kwanakin kasar yan uwa me ya kawo sabani saboda babu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce bakin zaman ƙasar rukwana kaza ne babu nasi tabbatacce daga manzon da Allah ya aiko wanda ya haddade kwana kaza za a yi ƙasar da kashe ba ƙarawa babu shi tabbatacce dalilin haka yasa fa'inta ta magabata ta saba ta misali akwai masu ganin abin da shahara a nan fikin malikiya kwana sallah 20 in za ka yi sallah 20 a gari za ka cika sallah da suke kai hujjar shi kurin cewa da yawon salasa ayyam asalin magana ya hoto daga annabi ya ce bakunta kwana uku kenan kwana uku in wuce kwana uku wa kenan ba kai ba bako bane ba wannan abin shi kawo na wannan fahimtar a da masu ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin su cikin sahabban manzo Allah ya je misali makka ya kwana 20 ko ba daya tarwa 21 ya yi kasarin sallah ya ce kenan ka kara ya ka cika daga shiga manzo Allah ba ta ban na ƙara zan cika ba kun kwanakin da yi na maka haka ta buka kwana 20 ya ta buka kwana 20 daidai ta buka ya cika sallah ya kasar sallah bai cika ba kaga cewa ya tabbata a wajen malamai gashi a tabuka gashi a buɗe makka ya je wajen kwana 20 iya cika sallah iya kasar sallah bai cika sallah ba bai ce ba na kwana hudu kaga anan an bar magana kwana hudu maganar adadin kwanaki sahabbai aikin sahabbai aikace sahabbai an samu misali wasu cikin sahabbai sukan tsaya kwana 20 fi misali an samu sabai irin su Anas bin Malik sun ta irin bude kasashen Rasha irin su China dan da kansu wannan kasashen da ya gabas sun tahi a bude su an je akwai garuruwa masu sanyi akwai da za a je bude garin a ce garin bai shigo dai an bari sanyi in ya wuce kenan zahi ya zo akwai suka zaman shekara guda suna kasan sallah wajen wuri wata shidda kuma ba su taba cika sallah ba kaga wannan iya karantar da kai in dai kana matsayin dan bulaguro baka ajiye kaya ba wannan ba matsala za ka san balle ko da a fiƙin malikiya na kan fiƙin malikiya da kyau ya santa suna magana cewa misali mutum ya yi wani bulaguro bai yanke zama ba yau zan ƙare gobe zan ƙare jibi zan ƙare misali manzo wata afirka wani gari to nan ko da a fiƙin malikiya sun tabbatar da cewa ko kwana nawa za ka yi ko da shekara guda ne za ka yi ƙasarin sallah har ka dawo da garinku kaji kenan dai ba magana haddadadda wanda annabi ya iyakance bakin kwana kaza za a ƙasarin sallah yanta ce ta magabata don haka yan uwa hanya kuma ta biyu sauki cewa ya tabbata a sunna zai samu Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar sun tabbatar da abin da ke sunna ta baban Qasim sallallahu alaihi wasallama idan mutum iya bulaguro in akwai limami mazaunin gari in ya je a sunnan ne ko da kana kasar sallah ba ta ainihin kasar nake mana bin liman a sunnaka ka bi liman mazaunin gida ka cika in ta kama ka ɗaya kuma ga kasar sallah kashi magana kenan har ibn umar nake wani kiwon tambaya misali kaddara za ka samu limami mazaunin gida ka dan bulaguro sai ka samu limami mazaunin gida ka samu raka abi ta karshe ka ci shi kenan ibn umar ya ce sai ka ci ko sauran biyu tunda ka bi liman sadaka ta koma irin tashi dole ka ci ko raka abi daga baya ko da bi ka samu wannan shine abin da ya sauki in kana cikin bulaguro in ta kama ka kai daya ka kasaran sallaka in ta kama da liman mazaunin gida ka bi shi ka cika sun daga kenan wannan shi ne magana mahiciya akan wannan manganu na masabanin malamai ko cewa zance da magabata dai kudin kasar manzon Allah bai iyakance kwana kaza idan in naje da man zuwa ne in zama wannan shikenan ka ba magana kasar Allah ta mike mu amin malam sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan abin da ya shahi tauhidi ne ya ce tauhidi an ce kala ɗaya biyu uku har zuwa hudu ne na hari ana cewa tauhidin uluhiyya da na rububiyya da na asma'i wa sifat to wanda yake tambaya an ce akwai na risala to shi wannan ne tauhidin risala yan wa abinda malamai kace lamun ta filsala shi suna awa abu komai suna ba suna bane ba mai asalin magana na imani dai ba musulmi da yake inkarin cewa kada ta Allah da ibada ga musulmi imani Allah bai tarayya da kowa shi tauhidin uluhiyya ka gama Allah da kowa dukkan abin da yake ibada ne an ce ibada duka ruku'i sujada addu'a roƙo duka dai abin da yake ake ma Allah na ibada ba a ma kowa sai Allah shi tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya cewa na halitta ma'ana waye sama waye ƙasa waye abin tsakanin su waye ka waye komai da komai mai waye malicin komai da komai yake tayi da komai da komai duk wani ce Allah ne duk wani aiki na Allah ne shine rububiyya malici mai malaki mai iko na asma sifat siffar Allah babu wanda Allah ke tariya da shi babu wani abu na Allah da yake daidai da wani an ce misali Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah nashi daban ne Allah ba ba wani abu da ke kamar na ce na suwar tafidi na wala mai kunna kufuwan ahad Allah babu wani Allah babu wani abu da ke daidai da shi laysa kamar da shi Allah ya ce laysa kamar da shi wannan wasan basir Allah ba wani abu da ke daidai da Allah Allah mai ji ne mai gani ne na ka amma kenan kadaita Allah da dukkan sunayen shi ko dukkan siffofin shi bai tare da kowa tauhidin risala shi abin da ake nihi da shi yanzu kowa duka masu mijin karatu ko da ba malami bane ba ya shaji za a ce annabi zakariya annabi yahaya annabi isa duk wannan annabawa ne guda uku sun rayu a lokaci guda a gari guda a ma gida guda nan gida guda suke Zak- zakariya shine baban yahaya kuma ita diya ita mai aka cewa karkashin shi kulawa shi take annabi zakariya ta maryam yankanta kenan isa ya duka sa karkashin annabi zakariya ka gida guda suke wuri guda suke amma kuma duka annaban Allah ne kuma manzannin Allah kowane annabi ne ko manzo ku su da lokaci guda a wuri guda a gida guda haka irin ga su yaqub ga su yusuf ga irin su annabi ibrahim annabi ishaq annabi isma'il da dai misalai da yawa ga sanan kenan annaba ana annaba da dama a lokaci guda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban annaba da manzanni gaba daya sallallahu alaihi wasallam abinda ya kadaita da shi shine manzon da babu wani cila nabi ba'di babu wani tare da shi kun babu wani bayan shi yari cewa babu wani ka yi imani Allah ya kare wani saƙo duniya ga hannun wani ‘yan wa rashin wannan tauhidin shi ya kawo a yau kuke ga rashin sanar tauhidin ya kawo ‘yan cuwa-cuwa ‘yan damfara da addini suke za wani sai ya zo ko wancan ta zo annabi ya naga annabi ya ban su abubuwan kawo mutane ga wani ruwan ikon Allah ga wani rubutun ikon Allah ga wani kaza ikon Allah manzon Allah ya- ya bata ta hudu ta gaya- ta gaya duniya ashe ta bada abin da annabi ya bata sallallahu alaihi wasallam ya bata ya bata wani wata fa'ida kaga wannan rishin sanin tauhidi ya ka haka wani zo zai ce ma ai malamin shi Allah ah, ya ga annabi ko ya ce mai kaza a zo a yi kaza ana aika aikawa ta hanyar salula ta hanyar rubutu ne a ce ga wani sako ya zo sabo to kaga wanda yake da maganar cewa wani ya zo don kwanan wani yaban labarin tabbas abin da ya kana a wani wuri kuma abin iya nan cewa wata baiwa Allah ta yi da'awar ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana zawa tana ba da ruwan ikon Allah tana ba da magani ya ce mun nan da yan kwanaki cikin satin wannan ne kice mini ta yi da'awar ma Allah ma ya mata magana da tana manzana ta gani ko tana ba su magani to yanzu ta ta yi gaba ta ce ma Allah ma ya mata magana yanzu ko musulmi ne suke zuwa wajenta suna neman wai fa'ida neman wai magani neman wata abu daban kaga nan inda mutumin da ya san tauhidin risala Allah bai aiko da kowa ya yanke sako daga sama illa gashi na annabi ya ce ya bari ga qur'ani ga sunna ku rike wanda wanda wannan sanin addini zai kai haka sahabbai sun yaƙi masu rashin wani tauhidin banu hanifa mutanen mutanen- mutanen musailama sun imani da Allah ilama da Rasulullahi mai matsalar su sun yarda Allah ya ma wani sako mai suna musailama dan garin su wannan kurin yarda da Allah ya ma wani sako sabai suka yaƙe su, suka zuba jinin su su kashe na kashewa aka lallasa su har suka dawo in waka nan kage da yawa misali yau inda sahabbai suna raye yau wani ya zo ce ga sako daga Allah shi Allah ya aiko shi ko ga sako manzo Allah ya bada a kawo me za su mishi ka tabbata su mai haddasa mai hukunci in wannan shine wajibi musulmi ya san tauhidul risala a wannan mu mu yi imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanda zai kawo mana sako daga wajen Allah banda manzo Allah kadai sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake kawo sako daga Allah kuma yayi shaida ya wadi arawar shi na kawo ba abin da na rike ma tarakatu shay'an yukadikum lillah wa bidukum annar illa amatukum bihi yace ba abin da ya saura wanda zai kusanta ku da Allah ya nisantar da ku daga wuta yana ce ku yi to me saura shi aka nan yahudi ya kuma ce hatta hajjin bankwana inda gaba da musulmin duniya gaba ɗaya kaf ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya wa'azi ya ce halbar lagatu daga hannu sama ya daga- ya ce ya- ya ya musu magana ya daga murya halbar lagatu na isar da komi su ce na an kadabar lagatu ka ba isar ya daga hannu sama a ce allah ya daga hannu sama ya nuno su ya ce allah kamin shaida na isar na isar su ce ka isar ya dai su ya isar da komi ba abin da ya saura kuma a wannan rana Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya ta alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ce a yau in wannan qur'ani ne cikin ma'ida ina ga cikin ta uku ne ma'ida dai Allah ya ce a yau al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku duk wata ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na da muku musulunci shine addini yan wadan haka kaga kenan maganar a yau mutum ya zo ya ce ga wani abu na addini abinda manzan Allah sai salama bai waɗi ba to da wa yake tuhuma ya fito manzan Allah ya rage wani abu ne shi ya ce yasar ƙur'ani ya ce ya cika in dai addini ne Allah ce ya cika kun san ƙur'ani in dai addini ne Allah ce tun a wata rana ce alayawma akmaltu lakum dinakum Allah ce yau kun san duk dai mai hankali ya fice wani aya ka wani wasa da hankalinka gwari gwari dai alayawma akmaltu a yau na cika dinakum addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dina na radda muku wannan musulunci shine addini in wannan aya kadai ta asa ta ja kunnan mu mu wadatu da manzon Allah ba abin da ya rage ƙarƙashin wannan aya Imam Malik rahimahullah Allah ya Malik Imam Malik yake cewa man ibtada'a fil islam bid'atan yara'a hasanan faƙad za'ama annar rasul khanar risala yace duk wanda ya kirkiri wata bid'a in ji malik rahimahullah tun kirkiri wata bid'a yace wannan mai kyau ce a addini ya kawo abu sabo nashi yace mai kyau ne imam malik yace faƙad za'ama annar rasul khanar risala wannan mutumin ya hodi a hukumci a baka kamar yace manzon Allah ya hanci takon Allah subhanallah haka imam malik ya hodi kan wannan magana haka ne kaga hujja imam malik ya kawo wannan aya domin shi Allah ya ce a yau ya cika addini imam malik cewa duk abin da na addini da babu shi a ranar sarka wani aya yace bai zamantowa addini a yau tun a zamanin mishi ba ya ba shi dubu ma tsakanin malik ana nan sai salama a yi malik hijira shekara goma ta hudu aka yi shi a madina shekara goma ta hudu aka yi shi tun karnin farko aka yi shi kusan karshen shi amma yake cewa duk abin da babu shi na addini manzo Allah yana raye yace a zamani na a yau abin bai zamantowa addini in wallafantar da mu addini mai hankali yan uwa mawadatu da abin manzan Allah ya zo da shi addini ka kaga wannan to rashin sanin wannan ma'ana rashin sanin wannan aya yasa mutane ba su mai tauhidin risala ba kowa ya kama sako daga Allah su ɗauka su yi aiki da shi rashin sanin tauhidin risala yarda da wani sako daga Allah ba ta hanyar manzan da Allah sallallahu alaihi ba shi ne ta rashin imani ne iya rushe maka imaninka na la ilaha illallah muhammadur rasulullah wani shi ne ke jihar mutane wajibi a san tauhidi ka san manzo Allah shine kadai san sakon Allah zuwa ga duniya in dai ibada ce za mu samu tayin shi amma in shirme ne har yau akwai dubu in dai ibada ce to ga hanyar ta kuma shi mai kawo ya ce ya cika kai kace gashi da kake izgili da kake rigima shi Allah ya ce ya cika in dai addini ne sai wani ce maka yanzu ma akwai ko gobe ana iya yi kai ka zo mutumin da wa yake rigima kaga da Allah yake ko da manzo Allah Allah fahimtar da mu addinin shi da tabbatar da mu akan Qur'ani da Sunna ci gaba da amin na'am to sai wani yake tambaya cewa me ma'anar wannan hadisin da yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'ti
wannan iya nihi ne cewa ana karɓa ma ɗayanku addu'a matuƙa bai gaugawa ba ƙarshen hasi sun ce ya rasulullah mutum ya ne sauƙin ya ce ƙuri kan da auta lamun fadin shibli ya ce hanzu na ta'adda hanzu shuru adda na ta'adda hanzu abin shuru to wannan mutum idan ya addu'a bai sami abin da yake so ba a hili a zahiri ko da gaugawa ya rinka jaje mu adda mu hanzu shuru abin hanzu kaza to wannan gaugawa kan iya neman gaugawa a can Allah wannan kalma za ta sa Allah ya mai da addu'a Allah ya amsa addu'a shi kinan gaga ai har tana da irin wannan jaje mun yi hanzu abin shuru la la la ka san ba abin da Allah ya shirya ba a ma Allah lokaci Allah shi ya san lokacin da ya dace da abin da ya dace da me ya dace wani abu ne a hannun Allah ba naka bane kai dai kayi abin da yake wajibi kanka ko ke dai kin abin da yake wajibi kanki na yin addu'a yin addu'a ibada ce kai dai ka gaya ma Allah bukata ka matsalaka ka bar ma Allah lamarin shi shi ya san me ya dacewa da kai ko ya dacewa da ke Allah taimake mu mana mafaka kan daidai amin ya rabbi na'am to sai wani shi ma yake tambaya cewa ina hukuncin mutumin da yake zuwa wajen matar da take cikin idda hira wajen ta
to shi kahin nan mummanci ba da lamba ga 'yan uwa masu kira za a yi kira a lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko ka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 94 32 50 42 Allah mana mafaka maganar hira da mai idda wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hani la ta zama ukurtun nika a tabar mata wani Allah ya magana kak- haka eh, kakko yi magana arme a cikin idda haka la ta wa idunu sirran ko a ɓoye kakka a yi magana alkawari ko kullawa duka alama abin da shaidai kulla arme ko magana arme kai da mai idda haramu ne illa akwai ta jirwayi da kamar wanka shirin ba a hana ba kuma shi ma magana yanwa wace mace ake ma jirwayi da kamar wanka ba kowace ba ba ko ta zawara ba ake ma jirwayi da kamar wanka zawarar da aka ma saki ɗaya ko saki biyu ba wani makaluki ba mai iya mata ko jirwayi ko kwatamce ko kallo kallon sha'awa kallon biyan bukata kallon zaɓi ko kallo ba kai ba ita har yanzu tana ƙarƙashin wani wani miji balle haka je gidansu balle ko kamata waya yaya da saura muna nan muna jira ko ka zo ka yi- ka yi haka ka gare ko gida ka tura kira wata wai zo tana zaurci to wannan su uwayen mata su yi tsoron Allah su ku dan su ne ku ne wakilan ɗiyanku ka san da yaka an sake sake da sake biyu kin san sai da yake sake da sake biyu ne ki bar tana hira zawarci haramun ba mai halitta asali ma an ba taka doka ta Allah ba ko ba san wai dan ta'addan ma matan ne yan ta'adda ko mazan ko dan samu ko ana ko dan ta'adda don hutowa daga gidan miji a lokacin sake daya ko sake biyu ta'addanci daga dokar Allah farkon suratul suratul talaq da Allah tsara mana sai naga tsarin saki kenan kaga anan daman zamanta a gidansu ta laihi ne take zaman zawarci a gidansu ko zaki da ko saki biyu to an ji wannan laihin ta yi laihi na daya kin zo kin zauna gaban ubanki ko ganin gaban uwarki laihi na biyu ki yi maganar zawarci da wani laihi ne kan laihi na wata Allah ya tsawata kwanaki yanzu ana zama ta mutu a wannan ta mutu mugo mutuwa kika mutu a irin wannan halin ai mugo mutuwa ki mutu a cikin mushin Allah ga barin gidan mijinki ga hira da zawarai kina cikin yadda wallahi a hankali a ji tsoron Allah mata su ji tsoron Allah su zawaran haka uwayensu maza da mata ka kiyaye diyarka mataka sake sake biyu kakka bar ta hira ami da wani ba wani mai zuwa gidanka sai bayan idda in ta kare tukun a yi magana in an samu samun bazawari a zo kuma a shiga layi matar da ake iya ma jirwayi da kaman wanka ita ce wadda aka ma saki uku cikon saki uku ya kare ya sake ɗaya biyu uku wannan an san babu komi ko kuwa wadda aka ma hulɗi ta bashi kuɗi ya amsa ko kuwa mai takaba wadda mijinta mutuwa yi su ne ake ma jirwayi da kaman wanka wallahi ina bukatar armi wallahi ina son armi ina son in yi ƙari ina da ɗakin ƙari ko kuwa gaskiya in samu mace kaman wancan kan saka siffarta samu mace mai kaman kaza in samu ina buƙatar samu mace kaman kaza ina buƙatar armi ina da wannan kalmomi wannan suna kwata mata kana so amma baka yi ba kai tsaye don su ne aka baka dama kawa matar da aka ma tukun saki uku da mata wadda take ta kaba amma saki ɗaya saki biyu haramu ne ka mata magana kamar kawa matan mutane magana ina wata an gani Ci gaba.
malam bari mu fara da Ai, mun- wani idan na Question.
wancan ne mai na farko dai shi wannan shi ne ke tambayar cewa wai matar shi take jinin haila yau ta yi kwana goma sha uku ya ce da farko iya zawa kamar daidai daidai daidai daga kwanan nan goma sha uku sai ya zama to ya koma kamar majina ya iya zawa kamar majina rabi rabi da jini jini jini ya ce wai za ta yi wanka koko To, ‘yan uwa wannan mas'ala a yanzu kwarai tana da yawa ga mata balle dalilin shaye-shaye magungunan wannan. To, shi dai a sunna, annan sallallahu Alaihi wasallam bai yanke ba jini kwana nawa ne bai hucewa.
na shi yasa malamai ke samun sabanin kwana nawa ne jini wasu sun kawo sha biyar ma gaskiyar magana mata kan saba daga nan zuwa nan ya ne ga to abinda kuma ke bada fatawa kan wannan magana kurin mataƙa mace ta ga jini a matsayin jinin haila yake har lokacin da ya tsaya ba tare ba da la'akari da magana kwana nawa don babu nasi daga manzon da Allah ya aiko wanda ya ce kwana kaza in ya ƙare ta yi wanka sai inda ya tabbata jini ne na cuta misali hanyoyin gano jinin cuta an san dai ba a jinin haila tsawon wata guda jini ya zo ko da kwana sha hudu ya sha biyar sha bakwai a zaman jini yake yakan iya ƙara lokacin da wannan wata ya cika jini iya zawa kenan an san ba jinin haila ba ne yanzu ya yi wanka ta ɗauki mataki wannan wata mai kamawa lokacin da ta saba yin jini za ta kwata mata ita ya ta yi aiki in tana da al'ada sananna abinda zuwa sunna manzala ce ta yi aiki da tsohuwar al'adarta kwana shida take da bakwai take da eh kurin sai ta yi wannan kwanaki da take da sai ta yi wanka ta yi sallah ko da jini iya zubowa wannan haka za ta yi kuma har wata na gaba in Allah ba da lahiya shi kenan babu lahiya haka za a yi matsayin jinin istihada za ta ɗauka a zigaba ta lahiya ya ta ɗauki kwanakin da take na da wadda ba ta da kwanaki na da na al'ada sananna sai karanta da hanya biyu ce imma in tana gane kalar jini kamar sun sa irin wannan farkon jini ja ne daga baya wani jinin da da- da- da farwari ka kenan za an gane kenan jinin cuta da jinin da jinin haila ba a ɗauka wannan na haila shi ne haila wannan kuma cuta ne wani ana magana in watan ya cika ko kuwa wata ruwa ya iya magana cewa jinin haila an san kamar shi da jinin eh, cuta an san da ke da baki kenan da sauransu shi ne a in ta gane kalar jinin a cikin wata iya bambanta ya yake da kalar jini wadda bata wani kuma annabi karantar da wata mace ina ga hamna ce dai na magana kurin a kaddara a ɗauki kwana bakwai kurin za a hasashe hasashe za ta yi a cikin wata kurin ta ɗauki kwana bakwai ya ce ko shidda yana ne iyaka bakwai dai a wata sunan kwanakin ta na al'ada an kwana bakwai ya ƙare to sai ta yi wanka ta yi sallah mustahabbi ne ta iya ta dinga gama azur ta ja azur can kusan ƙarshen azur ta yi wanka in ta yi azur ta ƙara azur kuma ta yi la'asar wannan mustahabbi ne amma in ta yi wanka ma kaɗai yasa ta yi sallata wannan shi ne amsa kan haka wallah wala to malam ita me wanda ruwa yake zawa kamar ruwan jini jini jini haka wai sai ruwan ya tsaya zai shi ne ce yawa shi jini na hai- ta haila hukuncin haila matuƙa wannan inda ba cikin jinin haila ba ne ta ga irin wannan ba jinin ba haila ba ce ba to amma ce abin da ya biyo bayan jinin haila na jajaja inda jajaje ne a cikin kwanakin haila ana mai ɗauka a cikin a matsayin jinin haila yake amma inda ana zaman lahiya ne aga irin wannan jijin wannan jijin- wari wari jija bai matsayin komai in ji in ji umma atiyar radiyallahu anha
to sai wannan yanzu kamfanin mata ya ce wai mace ce aka bata kuɗin sai sai sai ta rage sai ta yi abincin marar daɗi shi mijin ya huta waje ya je ya ci abincin shi wai daidai ya daidai ma sun hayanci ta yi abin da ya kamata maimakon yin huta kullum zai ka ɗauka matsala dole ya kwara mata matar shi ce ya so gyara gidan shi ya ba ya ci gaba ce ba dole ya kwara mata kin ga abin da ga abin da kika yi wannan abin na ba ki kuɗi sashi misali ke kana dole mata faɗa sa ta kan hanya ta so yawa iyawa ta ji kuɗin zanta da shi wani abu daban ko bikin zango to da kuɗin dole mata bayani sa ta hanya bai kuma har inci ne dole ka tabar har inci dan akwai kenan an baki abin zai isa ya abincin kuma ki sashi hoto gari a yi abincin a kin gaiwan shi shi mai gidan ne iyan kuma ya zasu yaran kaga da kenan a kaga kuma tsala kenan gaskiya tare wannan mazan mata su gaya mazan su kai mazan mazan su gaya mata masu haka nan su waye musu kansu kullum inda wata bukata wannan daban da bukata an baki bukata ki daban da ke biya yahi da ki da ki rage abinci a- a- ki bata abincin ki
to wannan wai ta ce wai mai ita kuma take tambaye wai wai muharkin ta yi tana cin abinci wai ko da wani abu bayani za mu
Allah sa abinci mai kyau ne yan uwa irin wannan iya da yawa irin tambayoyi kan mulki yan uwa mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mulki kamar iri uku akwai mulki na gaskiya akwai mulki na yayayen shidani akwai mulki na abin da ranka ke sakawa to manzala yana raye yakan yi fassara ta mulki ga sahabbai balle ma ba sallar asuba akan samu su magabata sukan yi fassara akan samu katari amma babu kat so mulki abin da ke da alaka da gaibu an samu misali hatta manzala yana raye irin su abubakar sadiq sun nema su fasara amma manzo Allah ya ce ba daidai bane wani kuskure an samu wani ba samu wani ba a takaice dai hanya mahicciya da ya karanta da al'ummar shi wartai lahiya ya ce idan kai maholikin abin da ya tada maka hankali in ka tashi daga barci ka yi toyi su uku bangaren ka nagun ka karanta a'udhu billahi minash shaitani jib tub a'udhu billahi ka karanta ta'awuzi su uku ya ce ma me bai cutar da kai an kai mahicci alkhairi ka ga wasu ka ta Allah tabbatar da shi kullum amma na ga kin gashi kin to me ka dangin shi to kullum ba to ke ci ba dan ga mai gacin to me matsala kun ha amma fasara tara ma hankali kullum kullum ka sa kin to ne kullum Allah sa to ne muke Allah da kiyaye ta shi mana wanda ya mance da yi wannan ba wannan hira lokacin da ya tashi ya yi kamata ya yi ya sake ya kuma tana sha'ala wacce daga tashi daga tashi ya to ya tofi daga bangaren shi na kuma su uku haka ya ce haka ya karantar da al'ummar shi to sai wanda yake cewa wai an ce wai mala'ika jibril duk inda ya je ya ya kwaso ƙasa lokacin da za a halicci mutum wai wannan mutumin sai ya ziyarci wannan wurin ko ko wannan magana tana da inganci ya ba san gajin tabbata na sabon da sani dai Allah subhanahu wata'ala yana cikin makadir khalq wanda cewa kahin sama da ƙasa Allah subhanahu wata'ala ruwa cikin sai musulun manzo Allah ya ce kataballa makadir khalq qabla an anfa samata al-ard bi 50 alf sana da ma'anar ruwa cikin sai musulun ce manzo Allah annabi ke ba labarin cewa Allah subhanahu wata'ala ya ya rubuta dukkan kadara ta halitta gaba daya kayan halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin hajji mulkin ya ciki kenan maganar kaddara Allah ya kaddara za ka je wajen kaza za ka je wajen kaza shine abinda aka yi da ƙasa ba halitta ba kai Musa Abdu ni Ilyas Abdu ba harkon halitta ne na babanmu Adam shi ne aka ɗauko daga ƙasa daban-daban kuma ba ƙasa ɗaya ba ce ba ko ta wuri guda malaka an abin ne shi Allah bar umarni ko ruwa cikin musulmai Imam Ahmad ruwa ta ta tabbata kan haka Allah umarni an ɗauko ƙasa wuri daban-daban ya aka gama wannan ƙasar daban-daban a wuri guda da ita aka halitta baban mu Adam ba cewa ba kai ko ni ni ahalicin daga nutfatan mimai mahin mu ahalicin mu daga ruwan mu ne ba daga ƙasa ta wani wuri ba wannan hira ce nassin ƙwarar suna ka tabbatar manzo annabi adam ne aka halitta da ƙasa nassin qur'ani haka sunna ta kawo wannan kwashe kwashe ne cewa an yi da ƙasa gari za ka kawo gama ni can zan je ina ba ko ina a ƙasa ƙasa ce aka ɗauko daban-daban korin dan a yi halittar mu amma ko annabi hujja da ya ce wannan ƙasa sabanin wannan ƙasa daban daban manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ta sa mutane suka bambanta ja da baki da hori da masara masara mutane ga sunan kafe uri kirki a duniya yace dalilin wannan ƙasa ta wuri daban-daban da baka da fa da ja da waye yace hatta wajen hali da mai kwari da mai tabshi haka halin mutane haka ruwa suna ta kala labari ke wannan shine abin da ya tabbata ba cewa ba wajen kasar da aka rice ka ce ko ina da kasar da aka je duniya duka an dauko ta da aka yi ka wannan magana ba tabbata ba abin da tabbata nasin sunna haka cikin nasin qur'ani shine adam ne aka halitta da kasa daban-daban mu amma an yi mu daga tufa ka ji shine abin da tabbata a sunna kuma wannan shine dalilin yin mu bakake hurare da wata turi wata kissa wadda ta zo cikin isra'iliyat malaman ahli kitab suna kawo ta ka ci kuma su musulmi suna kada aka su ka ba abin ya hoto daga wajen malaman hudawa na magana wai mu asalin bakin mutum daga dan adam ne hamu ya ya ba mashi dariya aka lance shi kenan mu dan bakakken mutane ɗayan lantacce ne haka ake hudi a wajen a coci haka wasu malamai suke wani tafsirin su wannan kwashe kwashe na isra'iliyat ga dalilin baki da hori ba wancan ma wata kisa ce ta banza mara tushe aka sa musulmi take yawo cikin wasu musulmi suke hudunta bus ta cewa ta cewa wai baban mu lantacce ne hamu ba gaskiya bane ba ga dalili cikin sunna tabbatatta manzana ya bayani dalilin baki da hori da jada masara wane ne dalilin wannan doko adam kasa halitta adam da kasa daban da wannan shi tabbata a sunna cikin musulmi na imam ahmad Allah ta mike mu
to sai malam wannan yake cewa shi dai maginin rijiya ne to sai wani boka ya sa shi gina rijiya ya ce wai idan bokan ya biya shi da wannan kudin na bokanci wai ya halatta ya amshi wannan kudi shi abin da ake dibawa misali yanzu mai kanti sai karo ta kayan shi kudi ya bata kilon shinkawa misali ya ce kudin shi haram ne shi ba ruwan shi kudin na ta kudin ta ya bata shi kudin shinkawa ya bata ya ci kudin wannan mukabil kin shinkawa shi halakaci aikin da kai za a in dai ba aiki bane na bokanci ko na aikin gumu za a yi wani aiki na bokanci da rijiyar taka kai kullun rijiya kai turawa suke sa rijiya su biya mutane kasan kudin da wazo bai hudu ya kame aiki kenan maganar aiki kwadago kana kasuwa kan sai da kaya kai kayan ka bada ba ruwan ka nufi iya mamala da kawurai haka musulmi suna kawurai ba ruwan kudi da na kudi a kakuri kai dai ka ci kudi dalilin kayan ka da na halak ka ci kudi dalilin aikin ka na halak aka da tama kai kenan babu wani matsala kai da ka gina rijiya misali zama yan ƙauye ruwa ne za ba su ruwa ne su sha ruwa ko bature ko ba yahudi ko waye in kai aiki biya ka ba ruwan kudi shiga gidan kawo ba ka saka ka bincika ma kai ka ci halakkin ka dan aiki da aka biya ka ya ce wani biyu wai ya siyo abinci da su ya bashi su ci to shi jin haka inda kudin aiki da ba da shi mun zama mun aiki kudin aiki da ka amsa daga shi amma haka abinci ne kamar ba wannan muka muka wajen komai ana lokacin kashe aiki da yawa aka yi, wannan sai aiki.
duk abin da an ce magana kudin boka kudin karo haka kwanye baka wannan haramun ne amma nan muna magana kai bangaren kasuwa ko aiki shi ake magana wannan shari'a ba ta ce ba ka bincika kudi daga naka kudi kai da ka mishi kudi amma haka kudin ka ci ka ci ka boka ka san ka boka ne bai da ta
sai wani malam take cewa mijinta ma'aikacin gwamnati ne ga gwamnati ya burbura su duka ma'aikata ya ce su je banki ita kuma ta ji an ce banki wai raba ne ya za su yan uwa maganar banki akwai maganar riba akwai maganar aje kuɗi banki ba duka bane ba aka ce akwai misali yanzu a banki ake aje kuɗi kai yanzu a yau kadara misali yau masu kuɗin suke garin nan kadai a ce za ka aje miliyakan ka a gida na imani in za ka polisi goma za a iya zuwa a kashe sa a wajen kashe na kuɗin kai ma ka tsira ba na ka ci gaba da wajen ta'addanci yawan zai zama da- yawan zai zama da ruri yanzu dole in ba banki za a aje kuɗin babu hajjar su banki wa amina shar ba kuɗi da ruwa ka ce shine shar ba amma ko bangare sai za ka musa ka ajiye kuɗi akwai ai kuɗi da kuɗin gari misali yanzu ka ɗauki kuɗi miliyan ɗari ko miliyan miliyan miliyan ɗaya ka yawo ta ka sa miliyan ɗaya ka ta China ko ka ta Dubai ka fara ma amma daga nan banki ya ta aika ma miliyan nawa kuma ka biya ta kuma halaka ne ka biya kuɗi amma ta amma ta tafarin kuɗi a kai ka ne yame ne ina ne ka biya ka zaba ni mafuwa so da al'izza ya ci haramu ne aiki aiki suka maka kinan ba a cewa kurin dan ka ja mu da kun abin ya cewa ka cire ba ba haka bane gaskiya abinci abin ba haka bane ba haka bane ci gaba Na'am, to sai wani yake tambaya cewa akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa eh, ma taqarraba ilayya abdi wa ma taqarraba ilayya abdi ahabbu ilayya mimma shayin abin na turo tale yawa shine kenan ma'anar fasara hadisi.
wannan hadisi yana bayani hadisi na kudusi tabbatacce bukhari ko muslim Allah subhanahu wa ta'ala yana ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya min taratu alayhi Mm.
bawa na bawa bai kusance da wani abu da na so ba kamar abin da na faranta mashi kenan Allah ya yi san farilla kafin nafila duro mun nafila ba ta kai farilla ba Na'am.
magana kenan Na'am.
in azumi ne in sallace duk da baka roman wata nafila ba ta kai farilla ba Allah ya san ka yi farilla misali misali misali a yau kaga mutane azumi na ta- na sita shawal mutum da gaugawa zai ga ko bai lahiya ko guda yi shi amma ana ana ana bin shi ramuwa ana bin ta ramuwa azumi na farilla ba ta yi ba ko bai yi ba amma sita shawal tana zaba ya ji farillarta ya ce tsaye ta wata ma za ta ce da abinci ce ta bata bata azumi ta ce da abinci bata sha tana tana shayarwa amma ta farara amma ta rahu- rusa amma ta shi ta jawal sai da yi shi hakin ba gaskiya to ki sani ko ku sani yan uwa kullun din roman nafila bata kai farilla ba ko ba ga maka roman ba to shi nan wannan iya karanta da kai Allah ya bawa na bai kusance da wani abu da na so ba kamar abu da na faranta mishi kinan farilla ita Allah ya so din roman wani nafila ta azumi bata kai farilla ba kidan yan wani ya karanta da mu a yi kokarin yin ramadan mai ramar ramadan ya yi kokari ya yi shi kai jinkirta ka yi rama- ka kasa ramadan amma ka yi nafila ka yi sitta shawwal ka yi muharram ka yi wa ne kuma na zulhijja duk wannan kai amma kuma ka kasa ramadan to wannan ana da yawa yawa kuma shiga wani halin sai sakaki kan farilla sauran wani nafila mutum zai zama misali ya kiyamun laili ta dare zai kwan zai awa no ya ya kiyamun laili amma sallar asuba kuma ta wuce shi Umar bin Khattab ya biyo gidan daya cikin abokan abokan abokan shi na dan Shifani ya biyo ce ina wani aka tace haba wani ai Umar ya ce ban ga wani ba sallah asuba tace haba wani kwana iya sallah ya barce din jashi ita ce take Umar ya ce wallahi ya ce in samu sallar asuba kadai da jama'a ta yi min alkhairi da rayuwa dare gaba daya ya san fahimta magana kenan kaga shi zai ga mutaka da mutane da ya ga mutane sun raye dare kuma sallah asuba ta bar su wannan kuskure ne zan wannan farilla ta yi lada ta hiru mu kuma Allah ya santa wannan shine a takashin ruwa ya ma'anata kenan bawa na bai kusancin da abin da na so ba kama abin da ta farta mishi shine magana kenan kuran
na to wannan yake tambaya cewa sallah ce mai raka'a hudu sai raka'a biyar wai ya ne gyaran ta kullum in ya ƙare ya salamce sai ya sujada ba da salam sai ya sujada guda biyu bayan salama ya sujada guda biyu ya salama shi kenan ya ya gyara sallar shi manzana ya taba haka nan ya ƙara ka guda ya ba da salam na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ce wai a sallah kamar akwai eh, tahiya da ake yi in an zama da raka'a da ta farko da ta biyu da ake yin tahiya wai duka ɗaya ne ake yi da salati ga annabi ko koya ne ake yin bambanta su?
wannan mas'ala ce wasu suna kawo cewa salati za a yi shi a tahiyar ƙarshe a ta harko ba a yi manin bayanin kamar da mamu shafi rahimahullah ke cewa duk ɗaya ne ba bambanci ina ga sai bin hazam ƙware ma zahi ya yi ya haɗa magana mai zahi mara kyau ga wanda suke cewa ba a salati a tahiyar ta harko ya ce ana annabi hudu ƙwarya manganu masu zafi kan abin a takaice da yan wani babu nasinta shi manzan Allah ya ce kakku yi salati a ta yi farko shi bai ware ba to malamai kan ware wani su ce anan wani Allah gafarta musu in wani a takaice yanda kama annabi salati a tahiya ta ta biyu za ka mai a ta farko illa mushkila a nan in kai mamuni dan a yau da wuya ka samu wani limamin da zai maka za ka samu damar cika ma tayyar bala ka ma'anar salati bala ka addu'a in a ce kai ne za ka yi limanci ko sallah ta kama ka kai ɗaya ɗan uwa ko ‘yan uwa a yi tahiya cikakka amma annabi salati na ibrahimiyya misali attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan ɗaya cikin sigogin tahiya wanda suka tabbata akwai a zakiya duk akwai daban-daban ta umar ta tabbata haka ta abdullahi bin abbas wannan dai ta bin mas'ud ita ce wajen mahi inganci wajen malaman hadisi mace man kai ba ce baka tahiya ba haka wannan kin bayan kai tahiya kamar annabi sallallahu alaihi ibrahimiya cikin siga ta ibrahimiya ka karanta misali allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidu majid wannan siga ta ibrahimiya wannan dukkan tahiya zaka yi abin da ya bambanta tahiya farko ta kashe a manzo Allah ko abin da ya bambanta yin neman tsari a wajen Allah daga abu hudu shine ya kayyade ya ce a cikin tahiyar ƙarshe ta alamun ta neman Allah ya tsare ka daga azabar jahannama daga azabar kabari daga fitina ta rayuwa da mutuwa daga fitina ta masih dajjal ita ce alamun ne a'udhu bika min azabar jahannam wa min azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wannan addu'a ce annabi ya keɓance ita ce za a yi kurin a tahiyar ƙarshe aka ware amma sauran addu'o'i ko ina za ka yawa wannan kawo wannan misali cikin sunan sunan nasa'i manzo Allah ya ce za ka ta kullu rak'atayn in kuka zauna ko ta raka'a biyu ku yi tahiyya ku yi addu'a to kaga za addu'a kuma wannan salati kuma annabi ya ce yin addu'a kayan wannan salati gaugawa ce annabi ya gano nan ba Allah iya sallah ya har addu'a annabi ya ba Allah ya gaugawa me gaugawa dai ya har addu'a bi ma annabi salati ba hakinan dukkan wurin addu'a a yi salati kuma in wannan shine a takaice dai korin tahiyya ta harko da ƙarshe ko ina zama annabi salati na ibrahimiya abin annabi ya keɓe tahiyya ta biyu ta wuraren tsawaita addu'a da taimaka daga abin a wannan abu guda hudu Allah ta nake
sai wani ke tambaya cewa ina hukunci mutumin da za a zuwa sallah masallaci to me lahi ne kuma babu uzuri zai asara sallah don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sami'a nida falmajib fala salata lahu duk wanda ya ji mai kiran sallah ki amsawa ba shi sallah tarwa ce illa min idan uzuri kin dai ba uzurin komi ka ki zuwa annabi ce baka sallah sannan baka sallan rama ta za a yi farilla ce wayo kada ka sai kun abata da kullun baka sallah ka abin ya kai kullun wani bayanin ya rage gare ka kullun kullun an ce baka sallah shi tsaya nan kullun
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan cewa kamar mutane da suke yin magani ko a sha magani ina hukunta wanda zai sha hutsarin dabba kamar rakumi
to ai shi wannan addawa sunan shi inda ba wani sihiri kurin a sha dalilin maganin scientific ma ma'ana a lahiyance misali a ce misali wani tsawon rakon zai maka maganin ciwon ciki ko wata diabetes ko na waye magani na gangar jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar haka ga wasu suka zo madina ba su lahiya ba su dama su je su sha wutsarin raƙumin da nonon da madara aka magani kenan ba raƙumin yawa duk dabbar da take halak ma'ana halaka a ce ta ba ta cin kashi irin ɗan akuya akuya timkiya rago saniya raƙumi dabbobi na halaka dai kashinsu tsarkakaki ne in ya kama a yi dawa a yi magani ba lahi a sha kashin akuya akan magani ba wasu iri ba ko kulle magani na gangan jikin rashin lahiya ko kashin akuya ko tsarin akuya ko na tumkiya ko na rago ko na raƙumi duka dai a matsayin dawa a dawa annabi ya halitta haka nan kuma ya ba wasu dama su je su yi haka nan a wannan ma a gane a ce addawa ba su kulle ba ko daba daba ko maganin hau maganin samu jawo arziki a maganin cuta ta gangan jiki shi addawa wannan an halitta in dai abin halaka ne a matsayin magani ko icce ko nan annabi da kanshi ya halitta a yi kuma ya ce a yi
na'am to sai wani shi ma yake tambaya bisa ga kiran sallah ranar juma'a ya ce na hukuncin kiran sallah ranar juma'a sau uku bayan liman ya hau bisa wannan mumbari to shi da abin da ya tabbata manzo Allah yana rayu sallallahu alaihi wasallam kamar da ya tabbata ta cikin sai da bukhari sauran wurare dai cewa manzo Allah yana raye kiran sallah guda ake ya zawa da tayi daidai in ya zo ya shigo ya sallama ya zamana kan mimbari a yakin sallah guda a sallah haka yake an samu rashin usman bin affan shine masu dalilai na yawan girman madina sai in lokacin ya shi ma usman sai sa aje aje kasuwa zaura a yi kiran sallah guda kuma a yi guda a masallaci la mu gane usman bin affan akwai masu cewa ma kiran sallah biyu usman sun bin afan bai bi kiran sallah biyu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah ya bar shi haka ya kira sallah guda yake ɗayan a can kasuwa ne zaura ake abin mulk bin marwana ne shi kuma cikin da ake koyi da shi ne kawo shi a masallaci na farkon in wannan an samu kira kai lokaci ya Allah kai mu gobe sai insha Allah gobe sai ban kare goma insha Allah zan zan dawo insha Allah Allah kai mu gobe sai insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته